بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata biyar ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1417 wanda ya daidai da 11 ga watan february 1997 a sheikh muhammad nasiruddin albani ya ce asani addu'a ta biyu daga cikin addu'o'in da annabi ya karantar a rinka yi a sallar gawa an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira allah ya kara mishi yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول النبي أكسن إذن ينا سلر غاوى غا أبن ديكي تيوى اللهم اغفر لحينا وميتنا الله كي غافر ما سري دمتتو دك تكمو وشاهدنا وغائبنا da waɗanda suke nan gurin sallar gawa da waɗanda ma ba sa nan ko kuma shahid wanda yake zaune a gida bai yi tafiya ba ghaib kuma wanda yake baya nan dukkan su baki ɗaya ka gafarta musu wa saghirina wa kabirina da ƙarami da babba da ke cikin mu wa zakarina wa unsana da namiji da mace da ke cikin mu allahumma man ahyaitahu minna ya Allah duk wanda zaka bar shi da rai daga cikin mu fa ahyihi alal islam to ka bar shi da rai ɗin akan addinin musulunci ma'ana ka rayar da shi a cikin addinin musulunci wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal imani ya Allah duk wanda zaka ɗauki ran shi daga cikin mu to ka ɗauki ran shi akan imani Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah karka hana mu samun ladan shi shine haramtawa ɗin kaka haramta mana samun ladan shi domin wanda ya sallar gawa shi ma yana samun lada wala tudhillana ba'dahu Allah kada ka batar da mu bayan shi da ya mutu bayan shi ya mutu wannan dama mun karanta ta ajiya saboda karshen takhrijin ne ba mu samu damar shigarwa ba lokaci ya kure shi yasa muka maimaita akhrajahu ibn majah al-imam ibn majah ya fitar da ainihin wannan hadisi mujalladi na farko shafi na 456 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na 41 من طريق محمد بن إبراهيم التيمي تهني محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة دقى أبي سلمة عنه أبي سلمة كما عنه أي عن أبي هريرة دقى أبو هريرة كينا وأبو داود أبو داود ما يفتر دون حديثي هروي أتكم مجلد نبي شافي نستين دتقوس والترمذي دترمذي أتكم مجلد نبي شافي ندري دا أربعين دا وابن هبان دا ابن هبان fi sahihihi a cikin littafin shi as-sahih lamba hadisi na 757 yace mawarid ka duba mawaridul zam'an wal hakim da al-imam al-hakim cikin al-mustadrak mujalladi na farko shafi na 358 wal baihaqi aidan har wayo al-imam al-baihaqi ma ya fitar da wannan hadisi wa ahmad da al-imam ahmad a cikin ainihin mujallad na biyu shafi na 368 to me yasa a shekul albani bai hada takharijin yayi su gaba ɗaya ba sai dan waccan hanyar ta ibnu maja da baihaqi to sun zo ne ta hanyar muhammad dan ibrahim at-taimi shi kuma daga abi salama abi salama daga abu huraira wannan hanyar kuwa sai ya ce ya samo ta ne min tariqi yahya ibn abi kasirin ta hanyar yahya dan abi kasirin an abi salamata daga abi salamata bihi shi abu salama ya ruwaito wannan hadisi na hauhu irin wancan ainihin hadisi ɗin to muka duba za mu ga muhammad ibn ibrahim attaimi shine almajirin abu salama a cikin wancan isnadi a cikin wannan isnadin kuma yahya dan abi kasirin shine almajirin ainihin abi salama ma'ana almajirai biyu kenan suka ruwaito hadisin daga abu salama abdurrahman dan auf duna qaulihi yace sai dai a cikin wannan riwaya ta Abu Dauda da Tirmidhi da Ibn Hibban da Hakim da Baihaqi ba a ruwaito Allahumma la tahrimna shine dige dige zuwa ƙarshe fahiya inda Abi Dauda wa Ibn Hibban Abi Dauda da Ibn Hibban kadai suka yi ta wannan hanya ta Yahaya dan Abi Kafirin illa annahu qala sai dai shi Ibn Hibban ya ce domin kaga ya ce Abu Dauda da Ibn Hibban sai ya ce illa annahu الضمير يعود إلى أقرب الاسم wannan wakilin suna hudin nan sai koma zuwa ga ibn hibbana domin shi yafi kusanci da shi a tashi riwayar shi ibn hibbana qala sai ce wala taftinna ba'dahu Allah kakka fitine mu bayan shi fitina din shine kuma mu dawo mu zama mushrikai bayan kuma shi wannan ya mutu to ya haya dan abi kasirin din nan da yazo cikin wannan isnadi na biyu mudallisi ne a wurin malaman hadisi kuma ya kasance yana yin irsali ma'ana ya haya dan abi kasirin mutumin kirki ne shi ga kanshi to amma yana yin tadlisanci mun shayin bayani akan tadlisanci yakan kuma yin irsal shi tabi'i ne yakan yi riwaya daga tabi'i kuma yakan yi riwaya daga ainihin sahabbai to in ya tashi wani lokacin sai ya datse sunan sahabin da ke tsayin tabi'in da ke tsakanin shi sai ainihin ya jona da sahabi din to yakan yi wannan irsali din sannan akan same shi kuma da mauƙufan hadisai yakan ainihin mai da su marfo'ai to wannan illar ta sa wannan isnadi ya mutu domin a cikin dukkan waɗannan riwayoyi na abu dauda da tirmizi da hakim da baihaqi da ahmad yahaya ɗan abi kasirin ya ce an abi salamata to sai a shekul albani sai ya ce wasan raha ya haya bitta hadis indal hakim ma'ana banda riwayar hakim kenan a cikin riwayar hakim to nan ya haya dan abi kasirin bai ce an ba sai ya ce haddasana to shi kenan tadlisancin da ake tsoro ya kau kenan don haka hadisin shi ya zama hasan mun fahimta ثم قال sa'annan sai shi hakim yace sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin bukhari da muslim wa wafaqahu adh-dhahabi wa al-imam adh-dhahabi ya ainihin yin muwafaqa da hakim ya dace da shi yace haka abin yake sai ash-shaykhul albani yace wa huwa kama qala haka abin yake kamar yadda ainihin wato waɗannan malamai biyu suka faɗi sai ash-shaykhul albani yace wa illa bima la yaqdahu ko da yake an illanta wannan hadisi an soki hadisin an soki isnadin da maganar da take ba za ta soki mutuncin shi ba ma'ana an faɗi illa amma wannan illa ba ta dace ba ita ce ta yahaya ɗan abi kasirin ɗin yahaya ɗan abi kasirin in ya ainihin ce an ba a karɓan hadisin shi in ya ce haddasana za a karɓa don haka ainihin ya ce haddasana a cikin wannan riwaya ta hakim to don haka za a karɓa amma ba don riwayar hakim ba to sauran riwayan baki ɗaya sai a ce ba za a karɓa ba mun fahimci wannan da kyau to amma kuma tun da mun ce wannan mutum hadisin shi zai zama hasan kenan domin mudallisi ne ya fito ya ƙarara ya ce haddasana to yaya aka kuma shi al'imamul hakim ya ainihin inganta wannan ainihin wato hadisi kuma imamul zahabi ya muwafaka da si kuma imamul albani ya zo ya muwafaka da su gaba ɗaya kuma hadisin mudallisi mun ce yana zama ainihin matsayin hasan ne to an inganta wannan hadisi ne saboda waccan hanya ta farko ma'ana hasanun lizatihi sahihun lighairihi mun fahimci wannan da kyau wal yahya fihi isnadani akharani al-shaykh al-albani yace yahya dinnan yana da wasu isnadai guda biyu daban waɗanda ya ruwaito wannan hadisi inda ahmad wanda al-imam ahmad ya ruwaito a mujallar na hudu shafi na ɗari ɗaya da saba'in da kuma shafi na ɗari uku da takwas wal bai da al'imam al bai haƙi walil hadisi shahidun min hadisi ibn abbasin na hauhu wannan hadisi ma akwai wani hadisi da ibn hibban a ibn abbasin ya ruwaito wanda yake kamar wancan hadisin ne zai zama shahidi akan ainihin wannan ɗin rawahu tabarani fil kabir al-imam tabarani ya ruwaito shi a cikin mu'jamul kabir to kaji wannan ainihin addu'ar ko to kaga wannan addu'a kamar yadda zaka zo ka ji kowane iri ne mutu ai za a iya mishi yaro ne ko babba mace ko namiji kowane iri ne to ajiya sai muka ce ko da alkhunsiyul mushkal ko mushakkal ya ainihin rasu aka zo za a yi mishi addu'a zai iya shiga ciki saboda gashi Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina tunda ya mutu ya shigo cikin mayyitina dan shi ma musulmi ne to khunsiyul mushkal ko mushakkal shine wanda ainihin ya samu matsala dangane da halittar shi sai zan an haife shi mutum ne ga shi amma kuma yana da azzakari yana da farji to kafin ya balaga malamai suka ce za a iya gane yarin jaya ta ɗayan ɓangare ne ta wannan ƙa'ida in yana ƙarami ɗin nan sai aka ga cewa ainihin wato azzakarin yana tashi mun fahimci wannan da kyau ko afwan sai aka ga cewa azzakarin baya tashi domin ko yaro ƙarami azzakarin shi na tashi sai aka ga cewa azzakarin baya tashi gaba ɗaya ba baya wani motsi to sai a fara tsammani don ba za a iya tabbatarwa ba sai a fara tsammanin cewa mai yiwa ko mace ne yayi rinjaye ga mace ko kuma ta hanyar ainihin fitsari in ya zo fitsari sai a ga wanne ne cikin kafofin biyu yake fara fidda fitsari azzakarin ne yake fara fidda fitsari sai a ce namiji ne ko kwafarjin ne yake fara fidda fitsari sai a ce mace ne wannan kafin ya balaga kenan idan ya balaga sai aka ga nono ya tsoro sannan kuma ga ainihin wannan azzakari yana fidda maniyi kuma farjin ma yana fidda maniyi ko kuma yana haila kuma ga gemu ya fito mishi to kaga ya tabbata kowane ɓangare bai bugi kowane ba kenan dukkansa suna aiki to nan ma aka ce sai a sake aunawa wanne ne ke fara fidda fitsari in ya zo yin fitsari sai aka ga cewa azzakari ke fara fidda fitsari sannan farji ya biyo baya sai a ce to namiji ne sai aka ga cewa farji ke fara fidda fitsari sannan azzakari sai a ce to mace ce to amma sai ya zama fitsarin na fita gaba ɗaya to yaya za a yi dangane da shi to shine matsalarmu da muka kawo aje za mu kwance ta sai aka ce sai a zo a kirga ƙashin haƙarƙarin shi na dama ƙashin haƙarƙarin dama na ɗa namiji guda goma sha takwas ne na hagu guda goma sha bakwai ne in aka samu haka to ya nuna shi namiji ne hukuncin duk da ya shafi namiji shi za a mishi cewa wannan farji na fitar da haila da sauransu duk ba za a damu ba yanzu da wannan ƙashi za a yi amfani amma in aka samu saɓanin haka ko a samu nan takwas nan takwas ko daidai wa daida ita na ya mace di yadda zai zama zai zama shafa ne zai zan daidai wa daida ne amma na namiji shi nan sha takwas nan sha bakwai dama sha takwas hagu sha bakwai to in ya kasance haka namiji ne in ya kasance saɓanin haka ala ayyi sifa ala ayyi adad ko guda nawa ne to shi kenan mace ne to kun jin da za a fidda matsalar Allah ya shiryar da mu shi yasa an gado ya tashi aka aka rikice aka rasa to yaya za a yi da shi to shine waɗannan matakan za a bi Allah so sai ku ga an fitar da matsala cikin lafiya limi babu matsala na ka tabbatar da cewa namiji ne shi to ya faɗa shi ne za a tabbatar da kasancewar shi namiji ko mace ta wannan fannin in aka tabbatar da kasusuwan haƙarƙarin shi na dama sha takwas na hagu sha bakwai ya tabbata namiji duk wadda ta ga abin da kai mai waye ta taga tana son shi aka samu wata ta ce tana son shi shikenan khalas ayan ka kalli wani namijin kwata-kwata za ka ga cewa kai wannan da mata ma dan ba su iya zaɓe ba ne amma ita ya yi mata dubu bisa dubu ya dace da ita to haka yadda kai kake ganin shi din nan mata maza ita kuma tun da dai ta ga tana so shi kenan alhamdulillah wani ga gan shi sai ka ga muni malam yaya ne amma sai ka gan ta kyakkyawan mace kamar balarabiya ba ƙureshi ya hashimiya kuma sai ga ta aure shi haka al'amarin yake ai yana daga cikin adab wai a zamanin abin nan khalifofi na tabi'ai sai aka samu wasu hatsabiban mutane masu yi wa junansu tsiya da ƙur'ani wannan ya zagi wannan da ƙur'ani wannan ya zagi wannan da ƙur'ani shi kenan sai wani ya zo ya ga wata mace mummuna sai ya ci wa izal wuhushu hushrat wurin aka tara dabbobi ma'ana wannan ma dabba ce ga tanin zai kama da dabba shi kenan ita kuma da yake ita ma ita ce da ta kalle shi sai ta ce wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa ya kwatanta misali da mu ya manta tashi halittar ko shi ya yake oho to haka Allah ya shiryar da mu to kun ji yadda za a fitar da wannan matsala din as-salisu hadisi na uku dangane da addu'ar da ake yi wa mamaci an wasilata bin al-ashqa qala wasilatu dan ashqa yace salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ala rajulin min al-muslimina manzon Allah yayi wa wani mutum daga cikin musulmi sallar gawa fa asma'ahu yaqulu sai shi wannan wasilatu ya ji manzon Allah na cewa to da wannan ne wasu malamai suka ce ashe babu laifi kenan addu'ar sallar gawa in an bayyana ta to kuma ai mun karanto nan cewa karatun sallar gawa za a yi shaɓoya ne to malamai suka ce akwai mafita guda biyu game da wannan mafita ta farko dai suka ce abin da ya sa shi annabi yake yin haka domin su rinka jin irin addu'ar da yake don su haddace a ƙarƙashin wannan babu hujja kenan akan cewa kai za ka bayyana mafita ta biyu kuma wasu suka ce a'a kai ma za ka iya bayyanawa in ka so saboda zahirin wannan hadisai to amma saboda waɗancan hadisai da suka nuna cewa a sirranta a sallar gawa ɗin sai ka sirranta ma'ana an ɗauki fahimta malamai na farko kenan annabi ya yi ne don ya bayyana a ji kuma an ji ɗin sannan ya ya shar'anta a sirranta to shikenan aka zo sai a sirranta ɗin ma'ana sallar gawa ɗin sai a yi ta asirce tunda addu'o'in da kowa ya ji su yanzu kuma gashi ana jin su za a yi ƙoƙarin haddace su ya ƙulu yana cewa Allahumma inna fulana ibn fulanin fi zimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabri wa azaban nari wa anta ahlul wafa'i wal haqqi faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim ma'ana Allahumma inna fulana ibn fulanin ya Allah lallai wani dan wani dinnan da muke mishi sallar gawa fi zimmatika yana cikin alkawarinka ma'ana ya mutu a cikin alkawarinka cikin bauta maka alkawarin nan da ya tsakanin shi da kai to a cikin shi ya mutu wa habli jiwarika kuma yana cikin igiyar kusanci da kai ma'ana igiyar nan da ka umarce shi ta yi rike to yana nan rike da ita ya mutu dan haka faqihi fitnatal qabri ya Allah ka ketarar da shi ainihin fitinar kabari wa azaban nari da azaban wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqq ya Allah kai mai cika alkawari ne kuma kai mai gaskiya ne faghfir lahu warhamhu Allah ka gafarta mishi zunuban shi kuma kai mishi rahama ka saka shi aljanna innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai mai gafara ne mai rahama ne to me yasa shi wannan ainihin wato wasilatu dan ashqa bai ambaci sunan mutumin da ya ji annabi yana addu'a ba domin annabi yana addu'a ne kamar ya ce Allahumma inna Muhammad ibn Abdullahi misali sunan shi ya ambata amma shi mutumin da ya zo ba da riwaya hadisin sai ya ce fulan ibn fulan wana dan wana sai ya kau da sunan ko man fahimta to sai aka ce yayi haka ne saboda yana cikin ladabin da sahabbai suka saba idan mutum ya wani mugun abu to sai ainihin in suka zo sai su saka ya sunan shi su ce wani mutum to haka kuma wannan ba mugun abu ye ba amma addu'o'i ne annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi mishi manya-manyan addu'o'i sai suka saka ya sunan shi saboda kada wani ya ji wannan suna annabi wa addu'a wata rana kai tsaye kana ganin sunan a wani wurin sai ka ce kaga mutumin nan da Allah ya kubutar da shi daga azaba kabari a tambaye ka me yasa ka ce ai saboda annabi mai addu'a a'a wanda annabi mai addu'a ana fatar Allah ya karba a haka ake tsayawa amma ba lallai bane ibnu salulin wannan shugaban munafikai ba annabi mai addu'a ba amma Allah ya karba to ashe addu'a din nan da za a yi maka ko da wanda zai maka annabi ne sai in kai ka cancanci wannan addu'a za ta amfane ka to don haka sai suka ɓoye sunan saboda kar wata ran kawai daga kaga sunan ka ce ai wannan tun wani din nan ne da annabi ya mishi addu'a kai tsaye ya hayi ko mun fahimta أخرجه أبو داود الإمام أبو داود يفتر دون حديثي مجلد نبي شافي نس 68 وابن ماجه ده ابن ماجه أتكي مجلد نفرقو شافي نتلري هدو دا همسن دا شدا وابن هبان ده ابن هبان في صحيحه أتكي لتافن شاء الصحيح أتكي لنبا حديثي نتلري بقوي دا همسن دا تقوس وأحمد ده الإمام أحمد أتكي مجلد نا أكو shafi na ɗari hudu da saba'in da ɗaya bi isnadin sahihin insha Allahu ta'ala da isnadi ingantacce in Allah maɗaukaki ya so ma'ana albani yana ƙarfafa wannan magana ne wa qad awradahu ibn al-qayyim fi ma hufiza min du'a'ihi sallallahu alaihi wasallama ibn al-qayyim ya kawo wannan addu'a daga cikin addu'o'in da aka haddato cewa annabi ne a sallar gawa ma'ana ibn al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad kenan wa sakata alaihi an-nawawi fil majmu'i al-imam an-nawawi ya shiru bai ce komai ba game da inganci ko rashin ingancin wannan hadisi a cikin al-majmu' saboda malamai sun yi jayayya mai tsanani game da ingancin wannan hadisi to a shekul albani da yake almuhakkik ne ya zo ya tace ya tabbatar da ya inganta don haka sai kaji ya ce maka insha Allah ba dan shakka ba dan ƙara tabbatarwa mun fahimci wannan to akwai wata matsala da yana da kyau ainihin a dan tattauna ta daga cikin wallahu ala kulli shay'in qadir Allah dai mai iko ne akan komai to amma haihuwar ɗa ya zo da irin waccan sifa da muka faɗi mata maza abu ne wanda yake kuma ya saba ɗabi'a ta ainihin halittar ɗan adam to yaya ake yi haka ainihin takan faru to haka takan faru ne ta hanyar ainihin ɗayan abu biyu ko dai ya zama ainihin cikin ƙudura Allah haka Allah ya halicci za ainihin a haifi wannan yaro ba tare da wani sabab ba to sai a ainihin haife shi haka ko kuma ya zama uwar wannan ɗa ko uban wannan ɗa ko kaka ko wani da ke da dangantaka da wannan ɗa kusa ya ainihin taɓa wani aljani ko ya ainihin yau wani aljani laifi ko akan sani ko ba akan rashin ba akan sani ba to kamar yadda ibnu taymiya ya faɗi cikin majmu'ul fatawal kubra yace kuma aljanu in suka tashi ramuwa akan zalunta su da aka yi sukan ketare haddi sai wannan aljani ya lazimci wannan ainihin mace da ta samu ciki ko ya zubar ko kuma in bai zubar bai bari sai ainihin halittar ɗan ta cika sai ya ainihin nakasa halittar wannan yaro to duk waɗannan abubuwan za su iya yiwa amma da kudura ta Allah da izinin Allah ko ya zama ainihin ɗan ya zama mata maza ɗin ko kuma ɗan ya zama ‘ya'ya ne guda biyu amma sai aljanin ya birkita ainihin halittar su tun suna maniyi din kuma Allah ya kaddara sai sun zama haka shine sai a haife su cin da bahaushe ke cewa ko sai a haife su a manna an taba samun haka a ƙasar nan ko kuma a haife shi kaga kanshi rab keke gashi nan dan jikin shi dan karami ko dai wata siffa wadda yake daga cikin siffofin da yake duk aljanu sukan ainihin iya yi in Allah ya ba su izini mun fahimci wannan da kyau ko to shi yasa ruwa ne zaka zubar ko zaki zubar shara zaki za ka jefar da wani abu tsalle za ka ka haura wani wuri sai ka ce bismillahi inda wani mugun aljani wurin su yi shi kenan sai baka wuri jama'a mun fahimci wannan da kyau to sai mun zo mun yi muku muhabara musamman insha Allahu ta'ala domin za mu zo cikin abul hasan al-ash'ari al-ibanatu an usulid diyana zai yi magana akan sihiri zai ce mu ahlus sunna mun yarda da cewa sihiri gaskiya ne yana afkuwa ko da ike kafirci ne ma'ana cewa gaskiya ne in an yakan afku tunda Allah ya ce wa mahum bi na bihi min ahadin illa bi idhnillah to za mu zo za a tattauna ainihin waɗannan matsaloli insha Allahu ta'ala na sihiri sannan zai zo zai magana kuma akan aljanu inda zai kawo magana akan takhabbut shiga jiki da bugewa da aljanu suke wa mutane to muka zo za mu juye wannan matsalar in Allah so dama abin da muka ce in za a yi izala to a tattali ikama layin kuɗin nan duk da muka ce kafirai ne su kansu layin ita kanta laya kafira ce fa balle kuma kai da ka zo karataya ta to duk waɗannan layu baki ɗaya muka ce duk a cire su to za mu zo za mu yi muku bayani akan menene shari'ar musulunci ta yadda da shi wanda za ka yi wa gidanka yadda aljani ma ya sauka a gidan ma ba zai iya ba ya sauka ma a gidan ma ba zai iya ba ba ma wai zauna a gidan ba insha Allahu ta'ala Allah ya shiryar da mu arrabi'u nau'in hadisi na hudu daga cikin addu'o'in da aka samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama an yazid ibn rukana ibn al-muttalibi yace ibn al-muttalibi daga yazid dan rukana dan muttalibi qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال النبي إن يميك زي وقاوى صلى يكنشي اللهم عبدك يا الله ونن باوانك ني وابن أمتك كما تنبي وركني احتاج إلى رحمتك yana da bukata ga rahamakka wa anta ghaniyun an azabihi kuma ya Allah kai ka wadatu daga yi mishi azaba ma'ana ko baka yi mishi azaba ba ba abin da zaka ragu da shi ya Allah in in kana muhsinan wannan mutum in mutumin kirki ne fazid fi hasanatihi ka ƙara mishi cikin ladan shi ka ƙara mishi ayyuka na gari wa in kana musi'an in ya kasance wannan mutum mai mugun hali ne fatajawaz anhu Allah ka yafe mishi thumma yad'u ma sha Allahu an yad'uwa sa'annan sai kuma annabi ya ci gaba da addu'o'i gwargwadon waɗanda Allah ya so ya ainihin ci gaba da su ma'ana wannan addu'a kenan a cikin kabbara ta uku wadda za a ware a yau mamaci to kabbara ta hudu za a iya maimaita addu'a ga mamaci da kuma addu'ar da za ta shafi shi ainihin mamacin da sauran kuma dukkan musulmi matattu da masu rai duk waɗannan addu'o'i guda hudu duk abin da kake nema akwai a cikinsu mun fahimci wannan ko to a cikin wannan sabuwar taba'a shine a shekul albani ya sauke lamba ta ɗaya ƙasa ya ce kazar riwaya ya ce haka yadda ka ji ɗinnan haka riwayar take allahumma abduka وقد توهم بعض من كتب إلي في ملاحظات له حول هذا الكتاب yace akwai wani wanda ya rubuto min wasiƙa yana ganin akwai wasu abubuwa a ciki na gyare-gyare a wannan littafi to ya ainihin rudu asaba fi ba'dha wa akhta'a fi aktsariha fi aktsariha yace ya rubuto mini kun ga yadda suke kenan su fa in zo ga yayi kuskure cikin littafin shi sai su rubuto mishi Allah ya ji kamala Abubakar Muhammadu Gumi kullum abin da yasa muke buga muku misali saboda duk shubuhar da zaka gani ka soki albani a kanta in dai za ta zan suka kai a wurinka to akwai irin ta akan malam bakar gumi don haka muke buga maka misali in dai har ba za ka soki malam bakar gumi ba to ba za ka soki a shekul albani ba shi yasa kullum kaga in muka ɗauko wannan misalin sai mu ɗauko sai mu buga maka malam bakar gumi har ya mutu yana karanta tafsirin shi me yake cewa in kun ga kuskure ku zo ku gaya mini ko ba haka yake cewa ba haka yake cewa amma ana in kaga kuskure baka je ka gaya mishi ba duk surutun da zaka zo kake yi kayi aikin banza ya ko bai bude maka kofa ba wajibi ne kai haka dama balle kuma ya bude maka kofar ka zo to haka a shekul albani kofa take a bude yana nan da rai muna da telephone number din shi muna da address din shi duk abin da kake so har kwatance za mu iya kwatanta maka gidan shin Allah so ka tafi a ƙasar Urdun ba boye bane kana da razi a kai ka ka je ku tattauna amma fa sai da larabci fa ba jin Hausa shi eh ya dai taba ganin hausa tun daga su a doktor sheikh ahmad muhammad ibrahim malamin hadisi na biyu ke ɗalibin shi ne kaga ya taba ganin hausa kenan amma dai bai jin hausa dai mun fahimci wannan da kyau ko to saboda haka a shekul albani ya ce wani malami ya rubuto mishi wasiƙa game da wasu abubuwa da yake gani a cikin wannan littafi ba daidai ba ne ya ce ya dace a kaɗan daga cikinsu ya ce amma mafi yawancin abin da yake tunanin kuskure ne bai dace a kansu ba to kaga itiraf tunda wani wurin ya dace kaga ya karbi gyare-gyaren dama a shimfiɗa wannan littafi ai ya faɗi haka ko ya ce wannan sabon bugu yana ɗauke da gyare-gyare wanda wani shi ya gano abin shi da kanshi wani kuma nasiha aka yi mishi kuma ya karba to shine sai yake cewa to shi wannan malami ya ruɗu wa min ha zannuhu annahu saqata min huna lafzu hadha daga cikin inda shi wannan malami yake ganin akwai kuskure wannan addu'a da Sheikhul Albani ya rubuta Allahumma sai shi malamin ya dauka cewa addu'a akwai Allahumma hadha abduka domin haka take rubuta cikin littafin fiqh to saboda haka sai ya dauka yadda take littafin fiqh din nan haka ta sako daga saman bakwai to shine dan nan kuma an rubuta matanin yadda annabi ke yin ta ne to shine sai ya ce shi yana ganin akwai Allahumma hadha abduka ko da yake wannan hadha akwai mukaddara za a iya kaddara ta to amma tunda annabi bai taba ka kaddara ta ka fito da ita sarari waye baka izini mun fahimci wannan da kyau to shine abin da yake ainihin ishara akai saboda haka wannan addu'a da ka ji ta haka take Allahumma abduka wa ibnu amatika kuma waɗannan addu'o'i ta iya yiwa kace ah to ai naji wasu kamar sun yi daidai da waɗanda muka haddace cikin littafin fiqh ai mas'alar da aka samu na waɗanda ka haddace cikin littafin fiqh a cikin na littafin fiqh din nan akwai waɗanda suke al-mawquzatu والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيا to abin da ya faru su sun ɗibo waɗannan addu'o'in ne kuma suka cakuɗa da wasu to ƙari kuma a cikin abin da annabi ya zo da shi na lafazin karatun ƙur'ani ko addu'a ko salati bai halatta ba ba a ƙara komai amma in ijtihadi ne na fikihu zaka iya fahimta ka ce ina fahimta kaza sunna kaza mustahabi kaza farilla kaza wajibi kaza sharadi kaza rukuni wannan istinbatsin hukunce-hukunce amma annabi ya faɗi lafazin addu'a ka kawo taka daban ka ce a yi wannan tana da lada ko kuma ka ƙara a kan ta annabi duk wannan bai halatta ba shar'an akhrajahu at-tabarani fi al-mu'jam al-kabir al-imam at-tabarani ya fitar da shi a cikin mu'jam al-kabir mujallad na 22 shafi na 100 juz'i na 22 shafi na 249 zuwa 100 da kuma 647 bi ziyada da wannan ainihin wato ƙari wanda ainihin kaji shine summa yad'u ma sha Allahu an yad'u ita ce az-ziyada ne wal hakim haka al-imam al-hakim a cikin mujallad na farko shafi na 359 wa qala shi al-imam al-hakim yace isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi ya inganta wa yazid ibn rukana yazid dan rukana din nan wa abuhu rukana da mahaifin shi rukana din nan sahabiyani dukkan su baki ɗayan su sahabbai ne guda biyu in ba ku manta ba shi yazidu ɗan rukana ɗin ya taɓa sakin matar shi saki uku a kalma ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa a kalma uku ko saki uku a kalma ɗaya kamar yadda na faɗi annabi ya sa ya dawo da ita shi ma ɗan kuma sai ya sake yin haka abin ya zama kan gidansu kenan kuma duk annabi ya ce su koma da matansu ai an karanta hadisan su cikin bulugul maram al-imam abu dauda ya ruwaito wafaqahu az-zahabi al-imam az-zahabi shi ma ya muwafaqa da ainihin hakim ورواه ابن قانع كما في الإصابة ابن قانع يا رويت وانا عينين حديثي هكا بيان يزو أتكين عينه للتافن الإصابة في تمييز الصحابة للتافن دا الإمام الحافظ ابن حجر الأسقلاني يربو تاشي قمال تاريخ صحابي دا تابعي وانا للتافي مجلد يهدو أكي بقاشي مجلد قرشينا أو كدا القنا والأنصاب da kuma sunayen mata mujalladai uku ɗin sun taho ne akan sunayen mazaje cikin sahabbai mujalladi na ƙarshe kuma sunayen da ke ɗauke da kamar abubakar abu huraira da makamantansu to sannan sai kuma sunayen mata to mujalladi na ƙarshe kenan mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa an gazo kana neman tarihin sayyidina abubakar cikin wannan littafin kar ka ɗauka wai za a fara da sahabin da ya fi kowa girma ne harufan yake bi mujalladi na ƙarshe za ka duba abu huraira da abubakar dinnan za ka same su da abu talib وله شاهد من طريق سعيد المقبري yace ainihin wannan hadisi akwai wanda zai shaida shi wanda aka ruwaito ta hanyar Sa'id dan ai Sa'id al-Maqburi annahu sa'ala Abu Huraira Sa'id al-Maqburi ya tambayi ainihin wato Abu Huraira kaifa tusalli ala al-jinaza ya Abu Huraira yaya kake sallar gawa fa qala sai Abu Huraira yace la amrullahi ukhbiruka na rantse da rayuwar Allah ni kuwa zan baka labari ma'ana kayanka ya tsinke a gindin kaba sai a taya kawai a ɗaure to wannan irin rantsuwar la'amru kalma amru da alif kafafa ko an baki mun jayera to umuru umuru shekaru amru shekaru duk ana iya faɗin haka luga ne kamar sakwatanci ne da kananci kaga duk hausa ne sai dai wannan ya ce wannan wannan ya ce wanga amma duk manufa ɗaya to wasu larabawan suna cewa umru wasu larabawan suna cewa amru mun fahimci wannan da kyau wannan kenan to amma in ka zo za ka yi rantsuwa to ba ka sanya shi da rufa'a ba za ka ce la umrullahi ba sai dai ka ce la amrullahi anan sai dai kai fataha kawai ga ainun din to wannan rantsuwar da za ka yi ka sanya wa alikafa ɗin fataha fa sai in ka sa wannan lamun ne na kasam la'amrullahi amma da za ka zo kawai ainihin wato ka cire lamun ɗin to sai ka ce amrallahi raɗin kuma sai ka mai da ita ta zama nasu ba ai uqsimu ina rantsuwa amrallahi ma'ana na rantse da rantsuwar da Allah yake rantsuwa da rayuwar Allah mun fahimci wannan da kyau ko to ma'ana wannan na nuna mana kenan ashe Allah shi ma yana rayuwa kenan ko asaru sifat kenan tunda wannan daga sahabi yake to yaya Allah yake rayuwa sai ka ce ba mu san yadda yake rayuwa ba amma dai mun yadda to duk irin waɗannan da suka zo dangane da siffanta wata siffa ta Allah an ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah rayayyen sarki ne kaka ɗauka Allah yana da rai ne irin ran sarkin garinku ran sarkin garinku wata ran zai mutu ko to ran Allah ba haka ba ne sannan kaka ɗauka kuma cewa kwata-kwata Allah ba shi da rai domin gashi ya tabbatar da rai gare shi kuma ya tabbatar da rayuwa to me ake nufi sai ka tsaya yadda Allah ya ce ɗin kai ma sai ka ce haka Allah rayayyen sarki ne eh haka ya faɗi ni ma na faɗi haka yaya ma'anar rayuwa take sai ka ce a'a ban san ma'anar rayuwa Allah ba tunda ban taba gani ba kuma annabi bai ba mu labari game da ita ba shikenan Allah ya shiryar da mu Abu Huraira ya ce attabi'uha min ahliha ni Abu Huraira da kace in siffanta maka yaya nake sallar gawa Abu Huraira ya ce na rantse da rayuwar Allah zan baka labari yadda nake yi shine nakan biyo wannan gawa tun daga wurin danginta tun daga gida in aka ɗauko ta daga ƙofar gida fa'iza wubi'at ana aje wannan gawa za a yi mata sallah kabbartu sai in yi kabbara wa hamattullah sai in gode wa Allah to menene ma'ana wa hamattullah to irin waɗannan ne na soshin sai wasu suka ɗauka to shikenan duk inda kai addu'a alhamdulillahi allazi amata wa ahaya in dai ka fara da kalma alhamdu yayi amma tunda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa fatiha da sura sai ai wa abu huraira kyakkyawar fassara cewa ma'ana wa hamattullaha ina ainihin karanta fatiha wa sallaitu ala nabihi kuma sai in yi wa annabin shi salati a kabbara ta biyu kenan thumma aqulu sa'annan sai in ce allahumma innahu abduka ya allah wannan mamaci bawanka ne wabnu abdika kuma ɗan bawanka ne wabnu amatika kuma ɗan baiwarka ne kana yashhadu Allah ilaha illa anta ya kasance yana shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai kai to jiya mun kawo kalmar wala'atika faɗin nan cewa babu wani mahazufi ko muƙaddari da za a ƙaddara sai aka ce to ai gashin an zo faɗar la ilaha illallah ana kawo cewa ma'anar la ilaha bi haƙƙin ba abin bauta da gaskiya sai Allah muka ce eh ana kawo waɗannan a ƙaddara su a wurin to wannan ko ya zama dalili ko ba ya zama dalili ba a nan dai ba zai zama hujja a wajen la'atika ba a ce akwai wani muƙaddar ba na ce kuma ita kanta wajen kalmar la'ila illallah ɗin ai inda za ka fassara ta akan cewa babu abun bautawa sai Allah ai baka kuskure ba ba dole ne sai ka kawo cewa da gaske domin shi Allah da ya shar'anta a faɗi cewa ba abun bautawa sai shi shi a wurin shi duk abin da ake bautawa ba ma sunan shi ilahu ba kuma duk abin da ake wa wannan ɗin nan ba ma sunan shi bauta ba don haka ba bauta ake ba duk waɗannan masu yin wani abu daban to wani abu suke yi amma musulmi ne da ke bauta Allah su ne suke bauta kawai to saboda haka ashe in ka fassara la ilaha ba wanda ake bauta wa duk duniyan nan ba ma wai kana ba da umarni ba akan kana ba da labari duk duniya ba wanda ake bauta wa sai Allah shi kadai haka abin yake domin duk waɗancan ba bauta suke yi ba mun fahimci wannan to saboda haka har yanzu dai ana nan wannan hadisi yana nan tangaran yana aiki wala atikafa illa fil masajidi salasa ba a yin itikafi sai a masallacin da annabi ya gina shine masallacin makka annabi ibrahima da isma'ila suka gina na madina annabi muhammadu ya gina sallallahu alaihi wasallam sai kuma masallacin kudus annabi ishaqa ya gina shi duk inda ka yi itikafi kafin ka ji wannan hadisi sai a ce allah ya baka ladanka amma daga ran da ka ji wannan hadisi to nan gaba in za ka yi itikafi sai ka san ga inda ake yin shi can a waɗannan masallatai uku in ka yi a wani wuri itikafin ka ya ɓaci kuma ka yi wa Allah laifi kuma ka saɓi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka tuba ka yi kwana haka siddan a masallaci domin zunzurutun bid'a kai ko fatawawa kai aiki da ita in aka ce idza qala ar-rasulu fasaddiquhu fa innal qawla ma qala ar-rasulu in manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya magana sai ku gasgata shi dan babu wata magana a duniyar nan sai wadda manzan Allah ya yi saboda haka duk sauran maganganu din nan da aka yi sun zan kuskure an fassara ayar da kuskure ne da aka ce za a iya itikafi masallacin juma'a wani ma ya ce ko masallaci ne a cikin gidanka za ka iya haka abu hanifa ya ce to abin da yake daidai waɗannan masallatai kaɗai ake yin itikafi shi yasa abin da yake wajibi in dai kana son za ka yi itikafi sai ka tattali kudin jirgi kai daga najeriya nan ka tafi makka ko madina ko kudus ka yi in ba haka ba kuma ka haƙura ka tafi ka yi wata ibadar mana daban komai yana da yadda ake yi yana da inda ake yi yana da sanda ake yi in baka yi shi yadda aka ce ba ko da ka yi shi a lokaci da inda aka ce a shi Allah ba zai karba ba in ka yi wannan abu yadda aka ce ka yi kuma sa'ad da aka ce ka yi amma baka je inda aka ce ka yi ba bai yiwu ba shi yasa kada ka wahalar da kanka mun fahimci wannan da kyau ko shin wane ne ya shar'anta mana itikafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shar'anta mana tunda ya zo mana da shari'a cikin alqur'ani a to tunda haka ne alhamdulillah to abinda manzon Allah din nan yace sallallahu alaihi wasallama shine magana duk waɗannan maganganu abinda muke so shine idan waɗannan maganganu sun buwayi malaman da ke ganin su malamai ne suna sukar su dan menene ba za su haɗa samina tsakanin mu da su ba a zauna mana a zauna mana tun shekaru aro aro ai mun ce musu a zauna mana a tantance matsaloli amma sai su ce a'a a to me yasa kuka zauna kuka tantance da yan dariƙa dan kun san nan kai tsaye kuna da gaskiya ne kuma in kana da gaskiya Allah zai baka nasara akai a to yanzu da kuka ce ainihin ba za a zauna ba ma'ana ba ku da gaskiya ne kenan kuma ya zama ra'ayinku iri ɗaya da na yan dariƙa kenan mun fahimci wannan da kyau saboda haka duk waɗannan matsaloli in sun buge ku sun kimshe ku to abin da za a yi kenan a zauna ku kawo dalili ƙur'ani ko hadisi sannan kuma sai an bi ƙawa'id na ilimi ba baranka da ma ba kawai ka zo ka kawo aya in ka kawo aya a ce ina mahallin shahid a cikin ayar ka ce me mahallin shahid kai baka da shi wani wai ta yake mahallin shahid littafi ne wai an ce ina mahallin shahid wai an ce wai ba da shi aka ce a a cikin dalilin ka ina mahallin shahid ya ce ai shi ba shi da shi wai shi ta yake littafi ne mun fahimci wannan da kyau to ka kawo aya ka kawo hujja da ke cikinta to sannan sai an bi ka'ida ta ilimin usulul fiqh ka'idar ilimin usulul fiqh ita ce za ta nuna mana wannan aya idan mutulaka ce akwai wata da ta yi kaidinta ko akwai wani hadisi da ya kaidinta idan ainihin wannan aya nasikha ce to ina mansukhiyar idan mansukha ce ina nasikha din duk sai an bi waɗannan ka'idoji na usulul fiqh mun fahimta to amma kawai ka zo ka yi magana ina dalili ka ce Allah ne shaidarka a'a hada ghairu aqil fa la yuqalu hada lan yi kubala haza abadan abidi a aka kawo dalili dalili aina dalil ba dalili to kuma a dafa maka kunun tsamiya ka sha shikenan wallahi in ba haka ba damejin da za ka yi fa yana da yawa fa jama'a wato addinin nan muna son malamai fa su fahimta fa duk abin da malami yake faɗi fa yadda ake sauraren shi abin da yake faɗi shari'a yake faɗi ko mutanen nan da suka zo suka kewaye shi me suke nema shari'a ba jali yake ba su wanda za su tafi su trader ba a to ashe in zai faɗi magana kawai ta san ran shi ma'ana yana kawo mutane san ran shi kenan san ran shi ya zama masdari min masadir tashril islami san ran shi ya zama doka cikin dokokin Allah kenan to dole in ya faɗa magana sai ka da ni to sa'an nan in aka zo irin wannan zama sai an bi ka'ida in zaka kawo hadisi ba fa kawai ka kawo hadisi ba kawai shikenan ai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza a ce a wannan littafi ka ce a'a kure ka za a yi a kure ka za a yi mana a dama an zaunar da kai ne don ka faɗi gaskiya ba haka ba kure kan za ka yi ƙarya a don me za a rinka kwana wai kure ne za ku a a faɗi ka faɗi dalili duk wani wayo fa yanzu da falsafa ko fir'auna ma da yake malamin falsafa fir'auna ya kure shi shi yasa ko afwan annabi Musa ya kure shi ko to saboda haka in za ka yi magana eh to hadisi ne yana cikin littafi kaza to in ba bukhari ne ko muslim ba littafin to sai ka faɗi matsayin shi wajen inganci in ka ce wannan hadisi ya inganta wani ya ce yana da ja a kai sai a ce a ɗauko littafin a zo karanta mana isnadin kai da ka ce bai inganta ba to gaya mana yaya ne bai inganta ba sai ka kawo dalilai sai an tattake wannan matsalar sannan kuma sai a koma kan matsalar da ake kun ga taron ba rana ɗaya za a gama baki mun fahimci wannan sannan aka zo taron sai a zo taron nan sai a yi shi a cikin jama'a ma'ana a cikin jama'a ba wai a zo a zauna tsakiyar jama'a ba a zo a samu wani ɗakin taro musamman jama'a kowa yana ji yana gani ba ba ruwanka cikin 'yan magana malamai ne ke magana sannan video yana ɗauka tefur koda na ɗauka to saboda haka gaskiya ake son a tabbatar jama'a in ba haka ba mutane fa abin tausayi ne in kuka dubi mutanen ƙasar nan tsakani da Allah sun amince wa malamai duk inda ka ga wani mutum a ƙasar nan ka bi shi a hankali za ka ga akwai malami da ya amincewa ka bi shi a hankali kana nan kana nan ko ba maguje ne sai ka ga akwai wanda ya amincewa maguza ba suna zuwa ne musu rubutun sha ba har karuwa na zuwa ne mata rubutun sha ta amince da malamin ko ba haka ba to wannan malamin nan fa in ya ce mashi karkarin ka zuwa kasuwa ranar lahadi litinin kuma sai bayan azhar zaka fita wallahi har ya mutu haka zai zauna ba da irin su ba to in wannan malami ya fito ya ce mishi kai wannan abu fa da kaji ake cewa kaza daidai ne shikenan ya yarda jira yake ji doka daga bakin malam to kai me zai rage girman ka dan kafa al-imam abu dauda ya ruwaito hadisi sahihi al-imam ahmad ma ya ruwaito sallah ta faɗo ranar juma'a idi ranar idi sai daidai ranar juma'a abdullahi ɗan zubair yana ainihin khalifan musulunci da musulmi a makka da ya sallar idi sai zaman shi a gida bai sake fitowa ba ran nan ba a yi sallar juma'a ba ba a yi sallar ainihin azhar ba sai da la'asar ta sai aka fito aka zo aka yi sallah sai aka je aka samu abdullahi ɗan abbas shi ma malami ne cikin sahabbai aka ce ka ji abin da wane ya yi sai ce kad asaba sunna ya ce ya dace da sunna to me rage girman ibnu abbas a to in yanzu ne sai a ce eh to ko da dai na taɓa karantawa a wani wuri to amma dai da dai a bari ɗin shi ya fi a a yi shi ya fi ai mu muka ce izalatul bid'a akwai kamatu sunna mu muka ɗauki wuƙa muka yanka kanmu da kanmu mun fahimta muka kuma ɗauki igiya muka rataya wa kanmu wannan wuƙa ita ce in ba bi sunna ba to mun tabbata yankakku wannan igiya in mun bi sunna to shi kenan mun ɗauki wannan igiya mun miƙa wa manzon Allah sai inda ya ja mu wa man ja'ala ar-rasula lahu imaman yaqudu bihi nahwan najat duk wanda ya dauki manzo Allah ya zan shine jagoran shi to manzo Allah zai kai shi zuwa ga alheri insha Allah Allah ya shiryar da mu to shine yace kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka ya kasance shi wannan bawa yana shaidawa ba abin bauta da gaskiya sai kai kuma lallai muhammadu bawanka ne kuma manzanka ne wa anta a'lamu bihi ya Allah kai kafi kowa sani game da shi اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته يا الله wannan mutum in na kirki ne to ka ƙara mishi nagarta wa in kana musian musian in ya kasance wannan mutum mai mugun hali ne fatajawaz an sayyi'atihi ya Allah ka yafe mishi laifufukan shi Allahumma la tahrimna ajrahu ya Allah kaka haramta mana samun ladan shi wala taftinna ba'dahu ya Allah kaka fitine mu bayan shi dama mun karanta wannan wala taftinna can akhrajahu malik al-imam malik ya fitar da wannan ainihin hadisi a cikin juz'i na farko na muwatta shafi na 227 wa anhu muhammad ibn al-hasan daga kuma shi imam malik to muhammad ibn al-hasan ash-shaybani ya ruwaito wannan hadisi a wannan littafi kenan al-muwatta muwatta ba ta maliku ba kuma muwatta muhammad yawwa ba muwatta Muhammad Rasulullahi ba muwatta Muhammad ibn al-Hasan al-Shaibani almajirin Abu Hanifa ne na ba ku tarihin ai sanda Abu Hanifa ya rasu ne suka je suka yi karatu gurin Maliku shafi na 164 zuwa 165 wa Isma'ilul Qadi da Isma'ilul Qadi fi fadlis salati alaihi sallallahu alaihi wa sallama a cikin littafin da ke da suna fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wa sallam kaga shi yasa kowane malami da sunan da ya shahara Ismailu al-Qadi Ismailu al-Qali shi kuma haka ba a saba a ce mishi al-Qadi Ismail ba sai dai a ce Ismailu al-Qadi amma Ibn al-Arabi sai kaji an ce al-Qadi Abubakar Ibn al-Arabi amma shi wannan sai a kasanta a fara faɗan sunan sannan a fara faɗan a kuma faɗi al-Qadi din rakami na biyar lamba ta biyar shafi na ainihin wato casa'in a lamba hadisi na casa'in da uku shafi na ashirin da bakwai wa sanaduhu mawqufun a shekul albani ya ce isnadin wannan mawqufi ne domin abu huraira ne aka ce yana yin wannan sallah da addu'a ko kuma ya ce sahihun jiddan mai inganci ne kwarai da gaske wa qad saqa al-haythami anhu minhu addu'a marfu'an min hadisi abi huraira yace al-haythami ya kawo ainihin wannan addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin abu huraira wa qala sai shi haithami yace rawahu abu ya'la abu ya'la ya ruwaito wannan wa rijaluhu rijalus sahih kuma mutanen da suka ruwaito wannan ainihin mutanen da ke riwaya hadisan bukhari da muslim a hadisan bukhari ne wa qad taqaddama bi lafzin akhar fihi al-jumlatu al-akhiratu minhu yace wannan hadisi ya ainihin gabata da lafazin da ya zo da jumla ta ƙarshe ta wannan addu'a ita ce, Allahumma la ta harimna ajarahu wa la taftinna ba'adahu ko, wa huwa nau'u sani ya ce ita ce nau'i ta biyu daga cikin addu'o'in da muka karanta shafi na 124 a tsohon bugu kenan a wannan bugu shine shafi na 158. To kaji wannan ainihin matsala dangane da nau'o'i na addu'o'i ɗin sun ƙare. sai dai bayani akan wasu matsaloli da za su biyo baya dangane da addu'o'i din sai ya ce almas'alatu saniya wa samanuna mas'ala ta tamanin da biyu wa du'a bayna takbiratil akhira wa taslimi mashru'un yin addu'a tsakanin kabbara ta ƙarshe din nan da sallama to an shar'anta ta ko in za ka yi kabbarbari hudu to in kai kabbara ta hudu ba daga yin kabbara din sai kai sallama ba akwai addu'a a nan ya wa mazhabin ahnaf ne raddi saboda ahnaf sun ce daga an ce Allahu akbar na hudu sai kuma a ce assalamu alaikum ba addu'a sai ya ce a shari'a ta zo da addu'a din to me hujjar shi sai ya ce li hadisi abi afurin saboda hadisin abi afur an abdullahi ibn abi aufa radiyallahu anhu hadisin abi afur wanda ya ruwaito daga abdullahi dan abi aufa Allah ya kara mishi yarda sahabi ne kala yace shahidtu wa kabbara shahidtuhu wa kabbara ala jinazatin arba'an yace na je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama na same shi yayi sallar gawa kuma yayi wa gawar kabbara hudu summa qala summa qama sa'atan ya'ni yad'u sa'annan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bayan yayi kabbara ta hudu din nan sai ya tsaya sa'a guda sa'a anan ba ana nufin sa'a ta agogo minti 60 ba domin lokacin ba su da agogo in sun ce sa'a suna nufin ainihin wani ɗan lokaci mai tsawo annabi ya tsaya yana addu'a sun maƙala sa'an nan sai ainihin wato a shi wannan kai ya tsaya ainihin yana addu'a don ya yi sallar gawa ne sai wata matsala ta faru to shi ne ya ce ai na je na ga annabi ya yi kabbara hudu ne sa'an nan kuma bayan ya kabbara hudu ɗin nan sai kuma ainihin wato a na ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ainihin tsaya yana addu'a ko kuma shi abu ya afurin shi ne yake ba da labarin cewa abdullahi ɗan abu aufa ya ce na je wurin shi na samu ya kabbara hudu ga gawa shi abdullahi ɗan abu aufa abdullahi ɗan abi aufa shi abu ya afurin yake ba da labari na je na sami shi abdullahi ɗan abi aufa ya kabbara hudu ga sallar gawa bayan ta hudu din nan sai ya tsaya wani ɗan lokaci yana addu'a sun maƙala sa'an nan sai ya ce a tarauni kuntu ukabbiru khamsan ca kuke kuna ganin zan yi kabbara biyar ne ga wannan gawa kalula sai suka ce a'a kala sai ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kana yukabbiru arba'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance na yin kabbara hudu a sallar gawa don haka na tsaya akan haka ma'ana ku ca kuke ko zan yi biyar ne sai suka ce a'a sai ce to saboda nayi hudu ne saboda haka manzon Allah yake yi domin ya bada labarin abin da ya gani ne anan an kawo kuma wani ya gani fiye da haka don haka man alima hujjatun ala man lam ya'lam wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba idan malamin ka iyaka karatun shi qawaidi in ya gama biya maka qawaidi da kai da shi sai ku suru ahlari ku tafi wurin malamin da ya san ahlari dukan ku kun zama dalibai kenan ba za ka ce tunda iya karatun malamin ka qawaidi to karatun duniya da lahira qawaidi kenan gaba ɗaya ba na'am tabi'i ne shi yake bada labari na'am أخرجه البيهقي الإمام البيهقي يروي يفتر دوانا حديثي cikin ainihin mujallad na hudu shafi na 35 bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci thumma akhrajahu huwa sa'an nan dai har wayo shi bai haƙi ya sake fitar da wannan hadisi cikin mujallad na hudu shafi na 42 da shafi na 43 wa ibn Majah da ibn Majah ina son ku fahi- ku ƙara fahimtar littattafan Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani in ya zo faɗan lambobin nan fa kamar nan da ya faɗi arba'in da biyu sai kuma ya sa wa da kuma arba'in da uku yana nufin bai ya fitar ya ruwaito wannan hadisi sau biyu a shafi na arba'in da biyu ya fitar da shi ta wata hanya daban a shafi na arba'in da uku kuma daban saboda haka hadisin so biyu kenan shafi na bin shafi amma da da ya sa arba'in da biyu sai dan jalayi sai arba'in da uku to yana nufin hadisin ya fara daga shafi na arba'in da biyu shafin bai ɗauke ba aka ƙarasa rubuta shi a shafi na arba'in da uku abinda albani ke nufi ke na'am to shine sai yake cewa wa ibn majah da ibn majah cikin mujallal na farko shafi na 457 wal hakim da hakim mujallal na farko shafi na 360 wa ahmad da al imam ahmad mujallal na hudu shafi na 383 min tariqi ibrahim al hajari ta hanya ainihin ibrahim al hajari wannan ar- ibrahim al hajari din nan ku rike shi za a tattauna mas'ala akan shi kuma zai zo can gaba zai sake sako magana akan shi an ab- an ibn abi aufa daga shi wannan abdullahi dan abi aufa bihi shi Ibrahim al-Hajar ya ruwaito wannan hadisi illa annahu rafa'ahu ila nabi sallallahu alaihi wasallama sai dai shi ainihin a cikin wannan riwaya Ibrahim al-Hajar din nan madadin ai kaga asalin hadisin mawqufi ne shi wannan sahabi ne ya aikata sannan daga ƙarshe ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shi wannan ainihin a cikin tashi riwaya sai ya ce malamin shi ya ce mishi ne annabi sallallahu alaihi wasallama ne وزاد بعد قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا sa'annan sai ya ƙara bayan ya ce annabi ya kasance na kabbara hudu sai ya ce summa yamkutu sa'atan fa yaqulu ma sha Allahu an yaqula sa'annan sai annabi ya tsaya dan wani tsawon lokaci sannan ya faɗi abin da Allah ya so ya faɗi summa sallama sannan sai ya sallama kaga shi nan ya danganta ga annabi ne shi wannan Ibrahimul Hajari shi kuwa wancan almajiri Abu ya afurin ya danganta mas'alan ne daga farkon yin sallar da tsayawa sa'atan din nan ga ainihin malamin shi sahabi Abdullah dan Abu Aufa ma'ana asalin shi wannan hadisin ya fara mauqufi ya kare marfu'i amma shi wannan tashi riwaya ta fara marfu'iya ta kare marfu'iya wa qala al-hakim al-imam al-hakim yace hadha hadithun sahihun wannan hadisi ne mai inganci wa Ibrahim shi Ibrahim din nan sai shi hakim yace lam yunqam alaihi bi hujja ba wani laifi da aka faɗa aka kama shi da shi da hujja ma'ana duk abubuwan da aka zarge shi da su to babu hujja a ciki to abin da hakim ya faɗi kenan qultu ni muhammad nasiruddin albani albani mai littafi ne ko sai na ce bala a'a ba haka abin yake ba an kama wannan malami da wannan magana amma kuma da hujja walidhalika ta'aqqabahu az-zahabi ash-shaykh al-albani yace saboda haka ya al-imam az-zahabi nan take ya ci gyaran ainihin hakim bi qaulihi shi zahabi yace qultu da'afu ibrahima malaman hadisi sun raunana ibrahim don haka cewa wai an tuhumce shi ba tare da hujja ba babu wannan magana qultu ni dai har waya muhammad nasiruddin al-albani sai na sake cewa wa zalika li su'i hifzihi abin da yasa malamai din suka ainihin raunana shi wannan ibrahim al-hajari an gane ko to hujjar tasu din saboda yana da mummunar hadda munin hadda kuma na daga cikin dalilai guda goma waɗanda in sun faru ga mutum to hadisin shi zai zama ba'ifi ma'ana munin hadda shine ya zama malaminka ya zo ya gaya maka magana kai kuma in ka je sai ka ce malaminka ya ce malamin shi ya ce kaga ka ƙara amma magana ka faɗe ta misali ka ce malamina ya ce farillan alwala guda bakwai ne kai kuma an gaje zai ka ce malami na ya ce malamin shi ya ce farillan alwala guda bakwai ne kaga ka ƙara malamin shi ya ce to kaga misalin wannan in ya faru tabi'i ya zama ya danganta maganar da sahabi ya faɗi ga annabi sai a ce yarfa'ul mawqufat mun fahimci wannan ko wa qad ashara ila zalika al-hafiz bi qawlihi fi at-taqrib al-hafiz ibn hajar ma yayi nuni ga wannan magana a cikin littafin shi taqribu tahzib da yace layyinul hadith shi wannan ibrahimul hajar din nan hadisin shi ainihin mai rauni ne kadan abin da yasa yace layyin bai ce ainihin za'iful hadis kai tsaye ba don ya ce za'iful hadis to raunin wannan mutum ya yi tsanani amma in ya ce layyinul hadis ma'ana su'ul hifzi kenan su'ul hifzi ko shi kanshi ibnu hajar a cikin wancan littafi na shi ainihin na mustala an nukhba ya ce in aka samu mai su'ul hifzi ya ruwaito hadisi sai aka samu wani mai dama dama shi ma ya ruwaito ya ce za a ainihin ce wannan hadisi nasa ya zama hasanun bil majmu' to ashe su'ul hifzi to mutumin da ke da su'ul hifz ba za a ce hadisin shi ya zama ba'ifi kai tsaye ba sai ainihin a ce hadisin shi ya zama mai rauni kaɗan to in an samu wani ya ɗan taimaka mai sai a ce hadisin ya zama hasan rafa'a mawqufatin kaga shi ma ibnu hajar ya ce wannan mutum yana da rauni kaɗan a wajen hadisi saboda yana danganta hadisan da suke na sahabbai ne ayyuka da maganganun sahabbai sai danganta ga annabi shine ainihin magana da na faɗa to kaga ai abin da yake nan ma anan ko domin wancan ɗalibin abu ya afurin shi da ya zo sai ce ainihin abdullahi dan abu ofa sahabi ne wannan aiki shi kuma wannan ɗalibin da ya zo sai ce a malamin shi sahabi abdullahi dan abu aufa ya ce annabi ne wannan aiki kaga ya ɗauki hadisin da yake mawqufi ya mai da shi marfu'i kenan to a takaicen takaitawa abin da ake so a tabbatar maka da ya tabbata cewa addu'a ana yin ta bayan an yi kabbara ta hudu dinnan ko kuma kabbara ta ƙarshe fawaid الشيخ الألباني يتي قاوس فائدو جزا أكامك قمد الدعار ممتشي إنها أسلا قال الحافظ في التلخيص الحافظ ابن حجر الأسقلاني يفدي كل تافن شي أينهن تلخيص الحبير لمبا حديثي ندبو لا دا تلي تقوس دا أشرين دا بير قال بعض العلماء وسمع لما يسكتي ابن حجر نيكي جوابي ينزو اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره saɓanin waɗannan hadisai wajen addu'ar sallar gawa da aka samu annabi yana yi to za a ɗauke shi ne akan cewa wani mamacin an aje shi annabi sai mai addu'a irin wannan wani mamacin kuma sai annabi ya mishi addu'a irin wannan wallazi amara bihi aslu du'a don haka abin da annabi ya umarni da shi shine asalin addu'a ma'ana abin da aka samu annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi umarni shine a yi wa mamaci addu'a to sai aka ga wani lokacin sai wannan addu'ar wani lokacin yayi wannan addu'ar dan haka kai ma wani wani gawan wata gawan an aje kai wannan addu'ar wata gawa kuma kai mata wata addu'ar haka ko kuma da guda ɗayan ka sake wata gawa babu laifi amma ana son ka rinka shigen yadda annabi yake yi sallallahu alaihi wa sallam الثانية فائدة تبي قال الشوكاني في نيل الأوطار محمد ابن علي الشوكاني يفدي كل تافن نيل الأوطار كم مجلد نهدو كو جزء نهدو شافي نهم سند بيار إذا كان المصلى عليه طفلا idan yaron da ake wa sallah yaro ne karami daga jariri zuwa wanda bai balaga ba duk zai dauki hukuncin tifl istuhibba an yaqula al musalli to ana so shi masallacin ya ce allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajaran ya Allah ka sanya wannan ɗa ya zama ya gabace mu kuma ya zama ainihin ya je ya nema mana guri a aljanna domin annabi ya ba da labarin haka domin in ɗanka ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama ya'yan za su fito su ce ainihin ba su shiga aljanna din nan sai an haɗa su da iyayensu to wannan ɗa ya je nema mana wuri a aljanna wa ajaran kuma wannan ɗa ya zama ainihin lada a cikin ainihin mizanin iyayen shi rawa zalikal bai haƙiyu min hadisi abi huraira ya ce bai haƙi ya ruwaito wannan a cikin ainihin hadisin abi huraira warawa mislahu sufiyanu fi jami'ihi irin wannan ainihin asarin har wayo an samu sufiyanu sauri ya ruwaito shi a cikin jami'i din shi littafin shi a anil hasan daga al hasan al basri akan haka in yaro ne za a iya ainihin ƙara da wannan addu'a to wannan saboda an samu a haka din nan gaba za ka zo za ka ji a shekul albani zai ce maka amma da dai kai waccan addu'ar dai da ta zo daga harshen annabi din nan da ta fi sagirina wa kabirina din nan yaron ya shigo ciki to shine abin da ya fi sai gobe insha Allah ta'ala wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik